وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله ماذا بعد الصحة إلا السقم ماذا بعد البقاء إلا الفناء ماذا بعد الشباب إلا الهرم وماذا بعد الحياة إلا الممات إخوة الإيمان إنما مرض القلوب إنما مرض القلوب من الذنوب وأصل العافية أن تتوب التوبة وما أدراكم التوبة التوبة باب الأمل التوبة باب مفتوح التوبة دموع حارة يقول الله سبحانه وتعالى نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحانه غفور رحيم من أعظم منه جودا والخلق له عاصون وهو يراقبهم وهو يراقبهم من من ذا الذي دعاه فلم يجب من ذا الذي سأله فلم يعطيه من ذا الذي رجاه فقطع رجاؤه وهو الكريم منه الكرم ومن كرمه أن غفر للعاصين والسائلين وأحب التوابين ويحب التوابين والمتطهرين كما قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب التوابين ويحب المتطهرين عباد الله التوبة أن يقف العبد المذنب المقصر وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون يقف العبد التائب أمام ربه منكسر القلب خاشع الجوارح ولسان ولسان حاله ومقاله يقول يا رب ليس لي رب سواك يقبل توبتي ليس لي رب سواك يقبل توبتي من يغفر لي إن لم تغفر لي من يرحمني إن لم ترحمني يا رب العالمين فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم أيها المسلمون قد يقول قائل لماذا نتوب ما هي معاصينا ما هي جرائمنا فأقول تتوب يا عبد الله لأن الله تعالى أمرك وأمر كل مؤمن معك فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تتوب لأن ميزانك سينصب لأن ميزانك سينصب أمام عينيك يوم القيامة فتوضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة ولا ترجح الحسنات إلا بالتوبة النصوح التي تمحو السيئات تتوب يا عبد الله تتوب يا عبد الله لأن الله يحب التوابين ويحب الأوابين ويحب المستغفرين تتوب يا عبد الله حتى يفرح الرب وتغيظ الشيطان وتفرح الإخوة وتخزي الأعداء وتبغض وتبغض صد وتبغض صحيفتك وتبيض صحيفتك وترفع درجاتك وتعلى قدرتك تتوب يا عبد الله حتى يفرح الرب سبحانه وتعالى وتغيظ الشيطان وتفرح وتفرح الإخوة وتخزي وتخزي الأعداء وتبيض صحيفتك وترفع درجاتك تتوب يا عبد الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا عبد الله هل من توبة هل من أوبة هل من عودة إلى الله سبحانه فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وليست التوبة لأصحاب الفواحش والمنكرات فقط بل هي لكل مؤمن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يغفركم أن يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ونبينا محمد صلى الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس, في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأخرجه أحمد في المسند والله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله كل ليلة فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من صاحب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له الله أكبر فيا عبد الله فارق المعصية وأهل المعصية ومكان المعصية وكل ما يذكرك بالمعصية وأكثر من قوله سبحانه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ارفع صوتك ارفع صوتك بالنداء يا رب إن ذنوبي قد كثرت وليس لي بعذاب النار من طاقة ولا أطيق لها صبرا فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولا تذقني حرا لجهنم غدا يا عبد الله يا من عودت لسانك على الغيبة والنميمة وقول الزور تب إلى الله سبحانه وتعالى يا من أهملت أولادك وتركتهم لقرناء السوء تب إلى الله سبحانه وتعالى يا من عودت على تأخير الصلاة بادر من الآن وتب إلى الله سبحانه وتعالى يا عبد الله يا من تعودت على أكل الحرام تب إلى الله سبحانه وعد إلى الحلال قبل أن أن يأتيك ملك الموت يا عبد الله لا تؤخر توبتك كيف بك لو نزل بك لو نزل بك ملك الموت وأنت على غير توبة ما أكثر نعم الله عز وجل علينا وما أجلها وما أشد تقصيرنا في شكرها ومع ذلك لم يحرمنا وما أكثر ما عصيناه ومع هذا لم يمنعنا عباد الله نحن مع من نتع... نحن مع من تتعامل نحن نتعامل مع الذي عرض التوبة على الكفار وفتح طريق الرجعة أمام الفجار نحن نتعامل مع من لو عفى عن الخلق كل الخلق ما نس ما نقص من ملكه شيء يقول الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق نحن نحن نتعامل مع من رحمته سبقت غضبه أن رحمته سبقت غضبه نحن نتعامل مع مع من اسمه التواب الغفار نتعامل مع من اسمه التواب الغفار يا عباد الله يا عبد الله تب إلى الله سبحانه وتعالى إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار وأنت يا سيدي أولى بذي كرم قد شبنا في الرق فاعتقنا من النار يا عبد الله دعونا نقف وقفة تأمل مع التائبين ونعيش وإياكم في رحالهم ونعيش وإياكم في رحابهم روي أن رجلا جاء إلى إبراهيم بن جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال له يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي بالمعاصي فأعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي قال إن قبلت خمس خصال وقد وقدرت, وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم ولم توبقك لذة قال هات يا أبا إسحاق قال أأمن الأولى فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقه قال فمن أين آكل فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه قال لا هات الثانية قال إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده قال الرجل هذه أعظم من الأولى يا هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن قال يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده وتعصيه قال لا هات الثالثة قال إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه, فاعصه فيه قال يا إبراهيم كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر قال يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهر به قال لا هات الرابعة قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا قال لا يقبل مني قال يا هذا فأنت إذا تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو الخلاص قال هات الخامسة قال إذا جاءتك الزبانية إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم قال لا يتركونني ولا يقبلون مني قال فكيف ترجو النجاة إذا قال له يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه يا عباد الله جد يا عبد الله جدد توبتك كل ليلة قبل أن تنام وحقق شروطها فلعلها تكون آخر نومة رد الحقوق المقتصبة إلى أصحابها فهذا من تمام التوبة ثالثا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا رابعا أتبع, أتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنات يذهبن, يذهبن السيئات خامسا صاحب التائبين وجالس الصالحين سادسا لا تنس سيد الاستغفار صباحا ومساء كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى الدين ina shaida wa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah mai kowa mai komai ina shewa annabi ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne babba farin jakada zababbe cikin wannan al'umma aikake gare ta wanda ya bi shiriyarsa ya tsira wanda ya balkace daga shiryarsa ya karkace daga gare ta ya zama shi ne cikakken halakakke batacce Allah ya yashe mu ƴan uwa mu ji tsoron Allah ina yi wa kaina da ku gabaki ɗaya wasici da mu ji tsoron Allah mu dinga sanya taqwa da muraqabantar Allah dare da rana kamar yadda Allah yake faɗi ya ku ya ainihin wato ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda shine ubangijinku lalle mu sani bayan lafiya akwai rashin lafiya bayan tabbatuwa akwai karewa bayan samartaka akwai tsufa bayan rayuwa akwai mutuwa idan zuciya ta samu rashin lafiya rashin lafiyar nan na zunubai to asalin abin da ke ba ta lafiya ya kankare ta daga wannan zunuban shine tuba ko kuma ita ce tuba wannan yasa naga ya dace mu tattauna dangane da tuba da yanayin yadda tuba take da masu tuba ubangiji Allah madaukakin sarki a wurare da dama cikin alkur'ani mai girma yana kudaitar da mu dangane da abin da ya shafi tuba dangane da gafararsa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim kalabarta wa bayina cewa lalle ne mai gafara ne kuma mai jin kai wa rahmati wasi'at kulli shay a wani gurin Allah madaukakin sarki ya nuna rahamarsa ta yalwaci komai subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne, Allah maɗaukakin sarki mai kyauta ne, kyautan nan idan ya tashi takan ƙunshi musulmi da wanda ba musulmi ba, takan shafi mutum da wanda ba mutum ba, subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki mai karamci ne, mai bayarwa ne, subhanahu wa ta'ala. Don haka, dukkan wanda yake da tafsiri, yake da tawaya, yake da rauni wajen aikin daidai yake kuma sabo ga Allah madaukakin sarki dukkaninmu muna sabo ga Allah madaukakin sarki amma mafi alherin masu sabo sune waɗanda suke faɗakastuwa suke komawa ga Allah madaukakin sarki don haka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dukkaninmu mu tuba ga Allah madaukakin sarki wataƙila ma samu rabauta lalle tuba ƴan uwa hanya ce da Allah maɗaukakin sarki yake son bawa ya kankare masa zunubansa ya jawo shi kusa ya sanya shi daga cikin makusantan makusanta Allah maɗaukakin sarki ya lissafa waɗanda ba sa tuba a matsayin daga cikin azzalimai wa mallam ya tub fa ula'ika hum zalimun dukkanin wanda bai tuba ba ko ba sa tuba to lalle suna daga cikin ainihin wato azzalimai dan haka ya ishi mutum idan ya yi laifi wannan imani ya motsa masa ya nemi lalle Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa wannan imani ne ɗan uwa a duk lokacin da ka ji kayi laifi kuma baka borin wai ka ji cewa kayi laifi to wannan halaka ce kai laifi ka ji zafi ka ji ciwo ka ji ba daɗi ka kasa zaune ka kasa tsaye ka kasa samun sakewa da sukuni wannan imani ne rashin imani ne kuma mutum ya yi sabo ya ji ba komai ba ya ji nawa aka yi irin wannan wannan kuma halaka ce tabewa ce kwarai da gaske idan muka duba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga akwai waɗanda sun yi laifi musamman na zina kamar irin su ma'is kamar irin su juhainiya sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ya kawo su sai jin zafi sai jin takaici sai jin musiba da raɗaɗi da suke ji a cikin zukatansu saboda sun saba ma Allah maɗaukakin sarki wannan tasa ba su ce tun da Allah ya rufa musu asiri bari su yi shiru ba a imani ya motsa lalle suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai da ya saukar musu da hukunci na Allah na rajabu a kansu musamman wannan baiwar Allah kissata mai cike da abin mamaki lokacin da ta je ta yi zina mumina ce amma wannan abin bai zamo mata lasisi ba saboda ba a san da ita ba ko ba a ganta ba ko ba a kama ta ba ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ta yi zina don haka tana so a yi mata abin da ya dace da ita saboda ta kasa sukuni ta kasa zaune ta kasa tsaye saboda tuba da take so ta yi a gurin Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu duk wata kofa da za a nuna a je ta ainihin wato ta je ta tuba ga Allah maɗaukakin sarki an bata amma ita tana tunanin lalle idan ba a yi mata wannan hukuncin ba kamar da sauran ba a gafarta mata ba don haka annabi sallallahu alaihi yace ta je idan ta haifa wannan ciki ta dawo ta dauki tsawon wannan lokuta ta je ta haife ta dawo da wannan yaro tace gashi ta haife wannan abin da ta haife lalle ai mata hukunci na Allah saboda tana so lalle a gafarta mata tuban take nema ruwa a jallo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki je ki shayar da shi idan ki shayar da shi ki dawo haka baiwa Allah na mumina ta tafi ta je ta shayar da shi kusan tsawon kace shekaru biyu bayan ta yaye shi ta dawo da alama cewa ta yi yaye ta nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ta yi yaye ita dai a saukar mata da hukunci na Allah maɗaukakin sarki wannan fa laifi ta yi ta kasa samun sukuni ba a kama ta da shaidu ba tana da damar da za ta je ta yi ta tuba ga Allah maɗaukakin sarki amma imanin ba sai batta ba dan uwa haka ake so kai ma ka ji zuciyarka ta rudu zuciyarka ta kadu ka dinga jin ba daɗi idan ka saba ma Allah madaukakin sarki ka kasa sukuni ka kasa sakat har sai ka zo ka nemi gafara ta Allah madaukakin sarki wallahi alazim yin sabo da zaka yi duk abin da ka je kai sabo ko cin haram ko zakewa haram ko dukkanin wani abu na haram ka je ka aikata kuma har kake jin mafi muni ma wannan abin ai abin ya zama ruwan dare kowa ma haka yake to za ka tsaya gaban Allah ka gaya masa kowa ma haka yake kowa haka yake baya halatta al'amari kuma baya mai da haram ya zama halal kamar yadda haram ba ta komawa halal abin da yake halal shi ne abin da Allah ya halatta haram shi ne abin da Allah ya haramta idan kai laifi ba daidai ba lalle ka kaɗu kasancewa wannan abin da kai kuskure ne ba daidai ba ne amma yau waɗansu daga cikin mutane suna aikata abin da suke aikatawa suna jin wannan ai ba wani abu bane ma da sun aikata yowana me yayi baya yi kai da kai karan kanka za a yi maka hisabi Allah ba zai maka hisabi da wani da wani ba kai a karan kanka kai aka bawa kai mukallafi ne ka cancanci ai maka hisabi ka kiyaye wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya dora maka akan cewa ka kiyaye wannan amana ko kuma a'a kai damanka haram gefanka haram gabanka haram bayanka haram samanka da ƙasarka duk haram ta ko'ina an ciyar da kai haram an shayar da kai haram an tufatar da kai haram ka yi guziri da haram ta anna yi sajabu lak ta yaya za a iya amsa maka wannan addu'a ɗin kuma ta yaya za ka je wa Allah maɗaukacin sarki hannu buɗe ka tuba ga Allah watakila Allah ya ji kanka ya gafarta maka amma yau musibar da ta addabi al'umma mutum yana aikata ba daidai ba amma ko a jikinsa ai ƙasar ce ta zama haka ai al'umma ce ta zama haka wa ya gaya maka babu inda ba abota wa Allah maɗaukakin sarki kuma haram sunanta haram halak sunansa halak ba a canza to suna don haka ‘yan uwa mu tuba idan za mu gane wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne na'am za ka yi laifi ka ji ba daɗi ka tuba ga Allah kuma da izinin Allah Allah in ya so zai gafarta maka watakila kuma za ka iya komawa shaidan ya ruɗe ka haka za a yi ta ma'arakar haka za a yi ta yakin ka yi laifin ka yi kuka ka zub da hawaye ka tuba ga Allah da izinin Allah kuma Allah ya gafarta maka in ya so shaidan ya iya zuwa ya fizge ka nan gaba ba za ka ce ai tun da na tuba a yanzu to ba za ƙara komawa cikin laifin nan ba har abada haka ake so ka yi azama haka ake so ka ji amma ba za ka iya tabbatuwa ɗin ba saboda kai ɗan adam ne kai kasashe ne za ka saba ma Allah amma damuwar a wane yanayi ne na ƙarshe shi ɗan zai zo ya riske ka a yaya ne mutuwa za ta zo ta riske ka kana halin tuba ko kuma kana halin rashin tuba idan far mutuwa ta riske ka lokacin halin rashin tuba to wallahi abin ba zai maka da kyau ba kuma musibar shi ne babu wanda ya san yaushe ne zai mutu qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un babu wanda mala'ikan mutuwa zai masa sallama kowanne zaman lokacinsa yake walan yi akhirar Allahun nafsar idaja a jaluha in dai lokacin yai babu wanda za a jinkirta masa kuma babu wanda za a gabato masa don haka kada ka sake shaidan yarin jaye ka ka dilmiya cikin zurbi a ce kuma ka kasa tuba daga lokacin da ka aikata wani abin da yake na ba daidai ba ya hanzari ka tuba ka koma ga Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya ku wadanda suka yi imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba ga Allah madaukakin sarki taubatan nasuhan tatacciyar tuba ingantacciyar tuba wannan ingantacciyar tuba ita ce wacce ta cika sharɗanta guda uku sharaɗin tuba na farko mutum nan da nan abin nan da yake ya daina shi alamar tuba kenan kana yi ka daina na biyu kai nadamar me yasa ma ka aikata wannan ka barka Allah ya karrama ka ya mutunta ka yayo ka mutum biyu ka dabba ba yayoka mai hankali bai yoka mahaukaci ba walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan ɗaya ne kai cikin waɗannan Allah ya baka arzikin ƴaƴa arzikin dukiya arzikin kaza da kaza kai ta tuno ni'imomin da Allah ya baka amma yau gashi wanda ya maka tilan wannan ni'imar da da za mu lissafe su ba za mu iya lissafe waɗannan ni'imomi da Allah ya mana ba wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ba za mu iya kididdige ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana ba amma yau kash gashi ka zo ka saba wa wannan mahalicinka walillahi almathalul a'la yau ko da ubangidanka ne a duniya ya sama maka aiki ya baka jari yayi maka kaza yayi maka kaza duk wani abin da kake nema yayi maka ai ido ya san kima da wahala a zo a ce ka saba masa abin da baya so kuma ka je kayi ko da a duniya ne zaka ji nauyin wannan bawan Allah to ina ga buwaye ga garaba don subhanahu wataala wanda ya maka komai kai da ubangidanka ya muku komai babu abin da zaka iya lissafewa face Allah madaukakin sarki yayi maka fiye da wannan al'amari din amma ka ji yau kai kake saba masa to kai nadama akan wannan al'amarin mataki na biyu kenan mataki na uku shine ka dau azamar cewa ba za ka sake komawa wannan laifin da ka tsinci kanka a cikin wannan yanayi ba waɗannan idan aka samu matakan tuba guda uku sharuɗanta guda uku waɗannan to insha Allah ita ce at-taubatun nasuh ingantacciyar tuba tabbatacciyar tubar da ake sa ran Allah maɗaukacin sarki zai karɓi ainihin wato tuban bawa amma ka ji mutum yana cewa ya tuba amma fa yana kan aikinsa ne na aikata wannan sabo ɗin yana kan hanyarsa ne ta zuwa aikata wannan sabo ɗin kuma yana cewa ya tuba kaga wannan ai waƙar baka ce kawai tuba tana nufin ka bar wannan abu idan ka ɗau azama ka tafi ka dawo ba za ka je ba ka bar abin nan take lokacin da kake sannan kai nadama na uku ka ce ba za ka ƙara komawa cikin wannan abin da kake ba to wannan ita ce attobatun naso daga cikin abin da zai taimake ka idan wasu abokai ne ka bar cikin abokan da kuka saba wannan aikin asha aikin da ba daidai ba idan gari ne za ka iya canza guri saboda environment guri yakan taimaka maka wajen aikata daidai ko rashin daidai abokai sukan taimaka wajen aikin daidai ko rashin daidai don haka idan ka kintu ka shiryu kun saba wasu ayyuka na ba daidai ba da wasu abokanku ko da wasu groups naku idan za su gane ka ganar da su idan ka ba masu ganewa ba ne kai dai Allah ya tseratar da kai fita daga cikinsu nemu waɗanda suke abokai na gari saboda zama da maɗaukin kanwa shi ke gawo farin kai kada su shafa maka wannan farin kan na datti ka koma cikin abin da ka tuba daga gare shi idan mutum ya haɗa sharuɗan tuban nan guda uku kubatacciyar tuba ta tabbatu a tsarar bukun ayyukaffir an kum sagi a tikun ubangijinku Allah maɗaukakin sarki zai kankare muku zunubanku zai shigar da ku aljannatai wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta saboda Allah ya nuna maka shi karimi ne Allah ba mutum ba ne idan ka saɓi Allah maɗaukakin sarki idan laifinka ya kai cikin duniya ka jewa da Allah ka tuba gabanin ka mutu tuba ingantacciya to fa Allah zai nuna maka shi Allah ne Allah zai musanya maka waɗannan abubuwan da ka aikata na laifi bayan ya ce ya gafarta maka ya kankare maka zunubanka kuma zai canza maka waɗannan zunuban duk girmansu su zama ayyukan lada ga baki ɗaya amma a yaushe ga wanda ya cika waɗannan sharɗan tuba da muke magana don haka ya faɗa dangane da waɗancan bayan masu rahama bayan mai rahama Allah maɗaukakin sarki wa ibadun rahman allazina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقبضا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما sai ya ce wallazina bayan mai rahama Allah su ne waɗanda la ya da'o na ma'allahi ilahan akhar ba su kiran wani su haɗa shi da Allah maɗaukakin sarki su shirka da shi ba sa yi la ya da'o na ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باس كشي وتري da bata cancanta a kashe ta ba wannan ran sai ya cancanta a kashe shi ta hanya ta musulunci sannan suke kashe shi a shari'ance wala yaznun sannan ba sa sakewa zina wa man yaf'al dalika yalqa athama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana Allah madaukakin sarki yace duk wanda bai tuba ba yake wannan lalle zai haɗu da fushin Allah zai zamo an dawwamar da shi a gidan wutar jahannama Allah ya kiyashe mu sai ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha yayi aiki na kwarai na gari wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin to waɗannan su ne wanda Allah zai musanya musu wannan girman laifi na zunubi da suka yi ya mayan musu shi ingantattun ayyuka nagari wannan sai Allah ka saba masa ka yi tuba ingantacciyar tuba Allah ya mayan maka da laifin nan ya zama kuma aikin lada a cikin mizanul hasana Allah ya gafarta mana ba wanda zai maka wannan sai Allah to in ku Allah ya buɗe wannan kofa mai yasa kai kuma zaka toge akan wannan aiki da kake na ba daidai ba kace ai lokaci ne zaka yi duk abin da zaka yi sai Allah ya shirye ka kuna da agreement da Allah ne akan cewa ga lokacin da zai shirye ka ko ga lokacin da za a ɗau mutuwarka kana fa wannan magana ɗin ba ka fi ƙarfin ka mutu a wannan lokacin ba alama ce ta taɓewa alama ce ta rashin cikawa da kyau ka ji mutum ya ce shi ba zai tuba ba hatta ya hadini Allah in ji malam mai lahallari har sai Allah ya shirye ni wannan alama ce ta shaƙiyai alama ce ta taɓewa aiwa ya san lokacin da zai mutu don haka ka je kai abinka ne abuna har sai lokacin da Allah ya shirye ne wannan izgili ne wannan furici ne na alamar shaƙiye ne ana gudarwa mai irin wannan faɗin maganar kada ya mummuna cikawa saboda bai san yaushe zai mutu ba bai san lokacin da yake wannan maganar wataƙila ransa yana dab da fita ba Allah abin tsoro ne mu tsoraci Allah mu iya kalamanmu mu san menene za mu fitar menene za mu furzar da shi sannan idan ka ji an ce wannan abu ba daidai ba ne ka daina kawai lokacin da kake wa'azi karatu ya zo maka kuma an tsayar maka da hujja idan ka je gaban Allah ba ka da wani sauran hanzari na cewa wannan abun ba ka sani daidai ne ko ba daidai ba ne saboda an gaya maka ba daidai ba ne don haka ‘yan uwa mu yawaita neman gafara a gurin Allah maɗaukacin sarki musamman a wannan zamani namu zamani da yake cike da rudu zamani da yake cike da fitintunu da abubuwa na saban Allah an hore su cikin sauki ya kuma zaka ce ba ka nemi gafara ta Allah madaukakin sarki ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har zai nemi gafara so 100 ko so 70 a wata ruwayar a kullum ina gani ina ga kai shi fa dan gatan Allah ne an gafarta masa komai aljanna kawai ake jira lokaci ya je shige ta amma wa ma'azali duk da haka saboda nuna godiya ga Allah maɗaukakin sarki yake wannan istighfarin saboda ya fi mu sanin Allah to ina ga mu kuma ba za mu dinga istighfari muna komawa ga Allah maɗaukakin sarki ba lalle ƴan uwa mu yawai ta neman istighfari da neman gafara a gurin Allah maɗaukakin sarki a duk dare Allah maɗaukakin sarki yana saukowa wannan saman duniya Allah yana cewa ina mai neman gafara yanzu a gafarta masa ina mai son a karɓi addu'arsa yanzu ai aiki da cikawa kai kuma kana can kana tarara gefe kana ta kamun kafa da wancan ɗan kwangila ko wancan alhajuwa ne ko wancan ɗan siyasa kaza ga wanda yake musabbibul asbabi wanda yake sabbaba sabubba su kasantu yana cewa ina mai nema yanzu a bashi amma ba mu ji ba muna can muna ta bacci don haka idan kana neman ɗaukaka kana neman gafara kana neman duk abin da kake so ka riƙe istighfari ka nemi gafara ta Allah maɗaukakin sarki faɗin ka astaghfirullah wa atubu ilai kalman nan kadai yawan furta ta ko baka faɗi wani abu da kake bukata ba Allah zai shigar maka faɗan Allah zai isar maka Allah zai toshe maka abubuwa da dama fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا wallahi a wannan yanayi namu a ƙasar nan muna tsananin bukatuwa zuwa ga yawaitar istighfari da komawa ga Allah an gwada kowa kowa ya kasa duk inda ka ɗauko wancan sai ga yana da kashi a gindinsa to mu koma ga Allah mana domin ya isar mana faɗan kuma wallahi fallahu kafina Allah zai isar mana mu yawaita istighfari astaghfiruka wa atubu ilayk astaghfirullah wa atubu ilayk yin hakan zai jawo mana arziki zai jawo mana kwanciyar hankali zai jawo mana aminci Allah zai isar mana abin da yafi karfin mu kutungwilar da ake mana makarkashiyar da ake mana zagon kasan da ake mana cikin dare mun sani ko ba mu sani ba Allah zai isar mana saboda mu gajiyayyu ne mu kasassu ne Allah shine mai karfi shine mai rinjaye wa huwal qahiru fawqa ibadihi amma mun saki Allah kuma mu bamu iya ban wasu sun zo sun fi mu iyawa mun yi babun batinuhu inji malam Bahaushe kenan ma'ana babu babu nan babu can mu babu Allah mun sake shi kuma babu dabarar babu wayar shi yasa muna tarara gefe mun kasa gane ina ne za mu samu mafita mafitar shi ne mu koma ga Ubangijinmu, Allah mai rahama ne, Allah mai jin kai ne, Allah mai tausayi ne, Ubangijin da yake tausaya wa tururuwa jaririya wacce ni da kai bai zama lalle mu iya ganinta ba, amma Allah ya san da ita, yana kulawa da ita, yana tausayinta, ina ga kuma mutane da Allah ya halicce su, ya fifita su, ya karrama su akan sauran halittu. don haka lalle mu koma ga Allah maɗaukakin sarki da izinin Allah za mu samu abubuwan da muke nema kwarai da gaske wata rana wani mutum ya zo gurin ibrahim ibn adham ibrahim ɗan adham yake cewa ya aba isha ya kai abu isha ni na kasance mai yawan aikata sabo ne dukkanin wani mai yawan aikata sabo mai jin shi lalle fa shi ba zai iya rayuwa sai ya yi sabo ba to ka zo ga wasu abubuwa guda biyar in dai ka iya kubce musu to ka je ka aikata sabanka ba kai ba laifi a gurin Allah in dai ka iya kubce waɗannan abubuwa guda biyar akan cewa za ka yi sabo lalle to ka yi ƙoƙari ka ga kafi ƙarfin waɗannan abubuwa guda biyar wannan mutumin sai ya ce da shi yake ce masa ibrahim ibn adham yake ce masa idan ka iya kubcewa daga waɗannan abubuwa guda biyar yake gaya wannan mutumin ba shi kaɗai ba kai ma a yau da kake ji na idan ka iya tsere waɗannan abubuwa guda biyar to ka je kai saɓanka na farko idan har za ka iya saɓan allah maɗaukakin sarki amma falatakul mai rizkihi za ka saɓa ma allah to shi kenan amma kada ka sake ka ci daga wani abu na arzikin Allah ka je ka ci daga arzikin wani in dai ka iya wannan kofa abu da take je ka saba masa wannan bawan Allah da ya ji haka yace ya aba ishaq to ta ina zan ci abin da ba daga Allah ba in har zan ci to lalle ku daga Allah yake yace ku in har zaka ci masa abin da yake na arzikin sa dan me zaka saba masa ɗaya kenan na biyu ya ce idan kana so ka saba ma Allah maɗaukakin sarki to kada ka zauna a wani wuri daga cikin wurare na Allah ka fitar masa daga wannan gari ko duniya ko gida ko al'amari na Allah sai ka je ka saba Allah maɗaukakin sarki inda ka ga dama ya ce ya aba ishaq ta ina zan gudu mahudar rana ko maɓaɗarta kudu ko arewa babu inda zan je face ko ina na Allah ne ina zan iya zuwa da saba Allah madaukakin sarki yace to ko in ba za ka iya gujewa Allah ka saba masa a wani wuri na daban ba ta ya za ka saba masa a cikin duniyarsa a cikin garinsa a cikin abin da yake mallake sa ne ai za ka ji kunyar Allah yace kawo na uku yace na uku shine idan kana so ka saba ma Allah madaukakin sarki to ka duba da kyau duk yadda za ka yi kada ya ganka to ka ɓuya idan ka ɓuya sai ka je ka yi saɓon Allah ya ce ya aba isha ta ina ku zan iya zuwa na je na saɓa Allah maɗaukakin sarki alhali baya gani na ai duk inda na je sai ya gani kuma sai ya san na aikata ya ce wanda ya baka arziki ya baka gurin zama matsugunni kuma ya ganka kana saba masa ba za ka ji kunyarsa ba in kwa za ka iya ɓoye masa je ka aikata ya ce ba zan iya ɓoye masa ba ya ce kawo na hudun watakila zan iya cin na hudu na hudun ya ce masa idan kana so ka saba Allah maɗaukakin sarki ka haɗu da shi kuma salin alin shi ne lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo gare ka kana aikata saban nan ka ce a'a jinkirta mini bari na tuba ga Allah in har ka samu wannan agreement ɗin kowane ne ka je kai ta abin da ka gada ma na sabo it is allowed an baka dama in dai kana da wannan agreement daga Allah Allah ya baka damar idan mala'ikan mutuwa ya zo za a ce to kai tuba ga Allah saboda nan da minti biyar zan karɓi ranka duk wanda yake da wannan satinti ɗin ya ƙinin to ya je ya ji saɓan da ya ga dama sai bawan Allah nan ya ce ni kan ina ma zan iya ganin mala'ikan mutuwa ballantana na samu wannan tabbacin ai ba ni iya sanin lokaci na ko rashin sa in ya zo sai na tafi ya ce to kai da baka da tabbacin sanin yaushe za ka tafi don me kuma za ka tsindima cikin sabo a koda yaushe ai gwari ne wanda ka tuba lokacin yanzu da kake magana ya ce a kawo na biyar ɗin watakila zan iya cin na biyar ya ce to shi kenan na biyar ɗin shi ne idan har za ka iya ja da zabaniyawa wannan mala'ikun da suke jan mutane suwa jahannama a kiyama in za ka iya ja da su lokacin da aka ce ka je jahannama saboda saban da kai a duniya in za ka iya cewa a'a ba za ka je ba ka ja da su to ka je kai sabanka ya ce ni ina ni ina zabaniyawa ba zan iya ja da su ba kaga kawai ya aba ishaq na tuba ga Allah Allah ya gafarta mini ba zan iya saba ma Allah ta yanda zan kubce ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ɗin ba da haka kai ma a yau ba za ka taɓa kubcewa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan ba Allah ne ya baka arziki ya baka matsugunni ya baka yake ganinka sannan baka da tabbacin yaushe za a ɗauki ranka sannan kuma ba za ka iya kubce waɗannan mala'iku ba to gaya min ta ina za ka tsira ka je ka aikata abin da ka aikata alhali duk abin da kake aikatawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a dama da kai akwai raqibun atid a hagu da kai akwai raqibun atid na dama yana da ayyukan alheri na hagu yana naɗar sharri idan baka tuba ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka wani abu mai kama da tape recorder tana a tsakankanin wuya Allah ya sa shi yana naɗar duk abin da kake aikatawa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiban yana nan yana naɗar duk abin da kake aikatawa za a mayar da shi littafi ka karanta duk abin da ka aikata gobe kiyama kasar da kai dabdala ita ma za ta yi bayani idan zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha sannan Allah yana gani da karan kansa ga yamin ta ya za ku kubuta daga Allah madaukakin sarki shi yasa aka ba mu kofar tuba aka ba mu dama tuba idan kana tuba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya gafarta maka duk abin nan da kai masa tsakaninsa ne da shi tsakaninka ne da Allah bai bayyanar da shi ga kowa ba don haka tuba ga Allah maɗaukakin sarki Allah mai gafara ne Allah ya ce na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa rahmati wasi'at kulli shay rahama Allah ta yalwaci komai yan uwa mu nemi gafara Allah maɗaukakin sarki mu tuba gare shi idan muka tuba Allah maɗaukakin sarki zai mana arziki na ‘ya'ya, zai mana arziki na ruwan sama, zai mana arziki na zaman lafiya. Amma babu tuba, mun yi ayaga da Allah ga kuma yanayin yadda ƙasar take, to wannan mun taro a radi da kane wanda ba za mu iya tara wannan rigima ɗin ba. Lalle mu koma ga Allah, Ubangiji Allah muke roƙo Allah ya gafarta mana, Allah ya ba mu ikon tuba, domin tuba din sai Allah ya baka iko wani duk yadda ka so ya tuba ba zai iya tuba ba sai Allah ya bashi iko to Allah ka ba mu ikon tuba domin mu tuba gare ka ya Allah اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه بكل ما تحب وترضى ومن أراد بلادنا بشر فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله